الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياغ الله da ya kaddare da mu da zama a wannan masallaci a wannan unguwa kuma ta bani fannu ta biyu domin gabatar da karatun littafin aƙida wanda kusan wannan shine zama na farko a wannan alhalakatul ilmiya as-salafiyya bi masjidi alhaji abubakar mai daji wanda yau insha Allah za mu fara wannan karatu mun zaɓi manzuma ta shekul islam ibn taimiyya saboda wannan manzuma baituttuka ne malai ya tsara akan aƙida wanda ya kamata dukkan musulmi ya zamanto wannan ita ce aƙidar shi ma'ana shine abin da ya yi imani da shi imani da waɗannan abubuwan da mala ya zana a cikin wannan waƙe nashi to shi ke sanya mutum ya dace da lahira da haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu karanta ita wannan ƙasida ta malam duka ba ta wuce baiti goma sha shidda ba amma baitutukan nan goma sha shidda ana iya wallafa littattafai masu girma a ciki to saboda haka za mu karanta ita wannan manzuma bayan hakan nan sai mu zo mai tarjaman shi malam ashef ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala sannan mu rika bin baitutuka ɗaya bayan ɗaya har zuwa ma'ana lokacin da Allah ya kaddara inda sauran rayuwa mu gama wannan manzuma قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسى رحمه يكيتيوا يا سائلي أم مذهبي وأقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها من عن كل ما يتخيل قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حق ربه حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوقا فمسلم ناج وآخر يهمل والنار يصلاها الشقي وكذا, وك- وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول wannan baituttuka baituttuka ne waɗanda sun kumshi dukkan abin da ake ce ma aqida wanda ya kamata dukkan musulmi ya zamanto wannan shine abin da yayi imani da shi yin imani da waɗannan abubuwa da mala ya ambata na aƙida a cikin wannan manzuma tashi duk mutunan da ya yarda da wannan ya yi imani da wannan ya tsira to kayan mu shiga baitutukan wane ne ake ce ma shekul islam ibn taimiyar za mu yi bayani akan nasbuhu wa mauludu ma'ana nasabarsa da kuma haihuwarsa shekul islam ibn taimiyya huwa taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim bin abdussalam ibn taimiyya al-harrani shine ake ce ma taqiyuddin ma'ana wanda yake mai addini kuma mutum mai jin tsoron Allah wanda ayyukansa suka nuna haka da kuma rayuwarsa da kuma irin hidimar da ya ma musulunci da irin wahalar da ya sha a wajen yi ma musulunci hidima da bayyana ma mutane tsantsar aƙida wannan ya kai shi har gidan kasu saboda bayanin mai aƙida kasan babu bayani mai wahala irin aƙida shi ne wanda ake ce ma abul abbas baban abbas ahmad bin abdul halim ahmad dan abdul halim bin abdulsalam dan abdulsalam ibn taymiya dan taymiya al-harrani mutunan harrani wulida bi harran an aike shi a wani gari da ake ce ma harran yawmul ithnaini a ranar litinin ma'ana ranar attanin kenan ashiru rabi'ul awwal goma ga watan rabi'ul awwal sana shekara ta 600 wa wahid wa 60 hijriya hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 661 Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana da malamai kamar haka daga cikin malamansa شيوخه قال ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي yake cewa shuyukhu malaman shaykhul islam ibn taymiya wadanda ma'ana yayi karatu a wajen su alladina sami'a minhum wadanda ya saurari karatu daga gare su akthar min mi'atay shaykh sama ga malami 200 sama ga malami 200 waɗanda ya ji karatu daga gare su amma muka gani yanzu a yanzu lokaci da ake ciki hayaniyar mutane ba ta ba su daman karatu wani in ka tambaye shi malamin shi nawa da wuya ka samu mai malami goma in an yi sa'a ya ce malamin shi guda wani ma bai ma da malamin ko guda eh bai da malamin ma ko guda don bai da lokacin zuwa karatu kaga wannan ba karma asara mala yace su su suka yi yawa kuma haka ne yanzu in ka duba al'umma masu zuwa su duka gaban malami su yi karatu su yi karanci ba su da yawa to kaga wannan kuma ba karamin asara bane shi yasa waɗanga malamai Allah ya sa rayuwar su albarka malan kahin su bar duniya sai da suka bayyana ma mutane tsantsan addini ta hanyar bayani da kuma rubutu littattafan da suka bari su ne al'umma take ta amfana da su saboda haka aka ce kenan malamansa waɗanda ya ji karatu gare su sama ga malami 200 wa min ashhari shuyukhihi daga cikin malamansa waɗanda suka yi shahara akwai ibn asakir ad-dumashqi akwai ibn asakir ad-dumashqi wannan yana daga cikin malaman sa waɗanda suka shahara ba kowa ya san wane ne ibn asakir ad-dumashqi shi ma ba karamin malami bane yana daga cikin manyan manyan malamai waɗanda aka alfahari da su daga cikin su kuma akwai al-mardawi akwai al-mardawi shi ma yana daga cikin malamansa waɗanda suka shahara saboda haka kenan kaga zano malaman nasa yana da yawa sannan yana da almajirai shi ma a shekul islam ibn taimiyya daga cikin almajiransa waɗanda suka shahara min ashhari talamizihi daga mafi shaharan almajiransa na farkonsu akwai al-hafizu al-mizi al-hafizu al-mizi shi ma wannan yana daga cikin almajiransa ma'ana waɗanga zaƙaƙuran malamai ne waɗanda ma'ana sun ma musulunci aiki ta hanyar bayani da kuma rubutu Allah ya sama rayuwarsu albarka kuma abinda ma'ana suka karantar da al'umma da abinda suka rubuta suka bar ma al'umma Allah sanya cikin mizanin kyawawan ayyukansu. Na biyu akwai Ibn Abdulhadi al-Maqdisi, shi ma yana daga cikin almajiran Shekul Islam Ibn Taymiyyah. Akwai Shamsuddin al-Zahabi, Imam al-Zahabi yana daga cikin ma'ana malamai na yana daga cikin almajiran shekul islam ibn taimiya akwai ibn qayyim al-jawziya shi ma ba karamin malami bane da ya rubuta littattafai al'umma na nan na amfani da littattafansu ibn qayyim al-jawziya yana daga cikin almajirai na shekul islam ibn taimiya sai ibn muflih shi ma yana daga cikin almajiransa sai al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn kathir ma'ana yana daga cikin almajiran shekul islam ibn taimiyya kuma duka waɗanda suke masu karatu sun san wane ne alhafiz ibn kasir yana da littafin tafsir wanda ake ce mashi ibn kasir ko kuma ya yi sharhin sahihul bukhari wanda ake ce ma fatahul bari wanda in ka karanta su za ka cewa an zuba ilimi a wajen saboda haka waɗanda duk suna daga cikin malamansa shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littattafai waɗanda ya wallafa a ƙalar imamu zahabi imamu zahabi yake cewa wanda yana daga cikin almajiransa ya ce jumi'at musannafat shekul islam taqiyuddin abul abbas أحمد بن تيمية رضي الله عنه وكما جماعة مصنفات شيخ الإسلام يتي ناتارا ناحدا لتتفند شيخ الإسلام ابن تيمية يربط فوجدتها ألف مصنف نسامي وجل لتاهي دبو وان يربط لتاهي نوع لتاهي دبو كما بعد كمبيوتر بقى irin yadda ma'ana kashi kwamfuta na da sauri a'a da alkalami da tawada a tsoma a rubuta to kai yanzu mutumin da ya rubuta littahi dubu littahi dubu idan za ka yi lissahi iya rayuwar da ya a duniya za ka ga kusan mafi yawan rayuwarsa duk ta ƙare ne a kan yi ma addini hidima akan yi mami addini hidima littafi dubu ya ce waɗanda suka tattara sun mara aitu lahu aidan musannafatu uku sannan na ga wasu kuma littattafai bayan waɗannan dubun da na haɗa kenan littattafan da ya rubuta sama da littafi dubu akwai littafin shi na majmu'ul fatawa wanda ya rubuta ya kai wajen mujalladi talatin da wani abu littafi guda ne saboda haka kenan kaga waɗannan malamai Allah ya samu rayuwarsu albarka wa min ashhar mu'allafatihi daga mu'allafati nashi waɗanda suka yi shahara akwai wanda ake ce ma dar'u ta'arudul aqli wan naql ma'ana toshe eh cin karo game da dalilai na hankali da kuma waɗanda aka samu dalilai waɗanda aka ciro su waɗanda aka samu waɗanda ake iya karantawa da dalilai na hankali ma'ana yadda za a toshe cin karo a tsakaninsu ya rubuta littafi akan wannan sannan daga cikin shahararrun littattafansa akwai littafin da ake ce ma ar-risalatul al-hamawiyya ar-risala al-mahawiyya sannan kuma akwai ar-risalatu at-tadmuriyya ar-risalatu at-tadmuriyya wannan yana daga cikin littattafansa sannan akwai al-furqan baina awliya'illahi wa awliya'ish shaytan ma'ana bambancewa tsakanin masoya Allah da kuma masoya shaitan wannan kaɗan daga ciki kenan da kuma waɗanda muka ambata waɗanda ba su zo a cikin wannan littafin da muke karatu ba shekul islam ibn taimiyya malamai sun yabe shi ga kaɗan daga cikin yabon da malamai suka yi ma shekul islam ibn taimiyya قال عنه الحافظ الذهبي الحافظ الذهبي ينا فدا game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace huwa akbaru min min an yatanabbaha misli ala nu'uti yace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace yayi girma game da ire-ire na shi alhafiz ibn zahabi yake cewa shaikul islam ya yi girma game da ire-irensa wai su yi bayani ko su faɗakar game da mai siffofinsa mama shi a matsayin shi na ƙaramin almajiri bai kai inda zai iya bayyana siffofin shaikul islam ibn taimiyya kaga irin yadda almajirai magabata suke girmama malamansu irin yadda suka san matsayin malamansu wai yanzu yana son ya yaba shekul islam ibn taimiyya ne amma sai ya kaskantar da kansa kenan yana son ya nuna duk irin yaban da zai masa ya huce can irin shi almajiri ma'ana baya iya bayanin siffofinsa kamar yadda ya kamata ya ce falau halaftu baina rukuni wal maqam la halaftu ana ma ra'aitu bi aini mislahu yace wallahi yace inda zai rantsuwa tsakanin rukunul yamani da maqam ibrahim ana kowa sun su a makka yace inda zai rantsuwa a tsakanin su ma'ana da na rantse cewa ana ni dai ma ra'aitu bi aini mislahu da ido na ban taba ganin malami irin shi saboda shi ya gan shi ya zauna da shi ya yi karatu a wajensa ya ga ɗabi'un shi ya ga siffofinsa sannan kuma ya san iliminsa da aka yi ce idanuna wala wallahi mara'a huwa mislu mara'a huwa mislan yani mislu nafsihi fil ilmi yace wallahi ni idona bai taba ganin kwatankwacin sa ba a wajen ilimi a wajen ilimi yana wanda me yake nuna yana nuna kenan ma'ana yana daga manya-manyan malamai masu ilimi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu baiwa wa qala sabaki ash-shafi'i shi ma yake cewa ma yubghidu ibnu taymiya illa jahilun aw sahibu hawa yace ba wanda yake bata ma ibnu taymiya rai ba wanda ke bata masa rai sai wanda yake jahili mutunan da ya zauna da jahilci bai fahimci addininsa ba ko kuma mai bin son zuciya waɗannan su ne ke ɓata ma ibini taimiyya rai mutum ya zauna kawai haka ga malamai Allah ya zuba a cikin gari ka zauna da jahilcin addini ko kuma mutum ya riƙa bin son zuciya ga dalili ba ga hujja ƙarara amma saboda abin bai yi daidai da son zuciyarsa ba sai ya yi watsi da abin da ya tabbata a addini sai bi son zuciyarsa waɗannan su ne suke ɓata masa rai ya ce faljahilu la ya dare ma ya ku wanda a jahili shi bai sa abin da yake faɗi in mutum ya jahilci addini to da ya daga baki bai san abin da zai faɗa sai mutum ya zai ɓaɓɓaro ta ma daga baya ya riƙa da na sani ya faɗi kalmar da ma'ana za ta zama towa matsala a gare shi saboda jahilci ya ce wa sahibul hawa ya sudduhu hawahu anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi shi kuma mai bin son zuciya son zuciyarsa zai kange shi game da gaskiya bayan ya san gaskiya in mutum ya zamanto mai bin son zuciya ga gaskiya ya santa gaskiya ce amma son zuciya sai ya hana shi dinta da haka ba a son son zuciya wannan kaɗan daga cikin yaban da malamai suka yi masa sai wa fatuhu rasuwarsa tuwufiya Allah ya karɓi ransa da fi lailatul 20 min dhil-qa'da a daren ashirin. na watan zulƙa'ada ya zauna cikin zulƙa'ada ko to a cikin daren zulƙa'ada Allah ya karɓi ransa zulƙa'ada na da kwana ashirin a shekara ta saba'umi'a wa samaniya wa ashirin ma'ana shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas na hijira annabi sallallahu alaihi wasallama bi qal'a dimashq ma'ana a wani wuri a cikin ƙasar dimash wannan shi ne a taƙaice dangane da abin da ya shahi bayanin taƙaitaccen bayani game da tarihin shekul islam ibn taimiyya yanzu za mu shiga game da wannan manzoma tashi baiti na farko قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'al yace ya sa'ili an mazhabi ya mai tambaya ta ma'ana ya sa'ili ya mai tambaya ta nan ana nihi su'alu ta'allumi tambaya ta neman sani kun san tambaya ta kasu kashi biyu ne akwai tambaya ta neman sani akwai kuma tambaya ta ta'annufi kana son ka kure wanda kake tambaya kenan ba wai neman sani kake a'a kai yanzu so kake ka kure shi to nan da mala yace ya sa'ili ya mai tambaya ta yana ne su'alu ta'allumi ma'ana tambaya ta neman sani ba su'alu ta'annut ba ba tambaya ta ƙurewa ba ta ta'annuti ba a mazhabi game da mazhabi na mazhabi shine hanyata ya kai wanda kake tambaya ta mazhabi na ma'ana hanyata wa aqidati da kuma abin da nayi imani da shi ruzqal huda mallil hidayati yas'alu ma'ana za a arzuta shi da shari'a wanda yake tambayan shari'a duk mutumin da yake kokarin tambaya game da abin da yake shari'a to Allah zai arzuta shi game da samun shari'a da kuma fahimtar shari'a to don haka in an ce tambaya ta neman sani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa a suratul baqara akan aya ta 189 Allah ta'ala yana cewa yas'alunaka anil ahilla suna tambayanka game da mi jinjirin wata ma'ana watanni sai wata ya fito yana dan karami da kir ake ganin shi sai akai inda ma misali za a rika mi yana girma sannu sannu har ya kai inda zai girma to suna tambayanka wai menene hikimar wannan kenan kaga wannan tambaya ce ta ta neman sani ta fahimtar menene hikima to wannan ita ake ce masu alu ta'allum to irin wannan tambaya ce mala yake ni misali na tambaya ta bi wadda ba tambaya bace ta ni ta sani ta neman sani a'a tambaya ce ta mi ta kurewa shine kamar wa yas'alunaka anir ruh suna tambayar ka game da rai sai suna cewa ku je ku tambaye shi in dai annabi ne ku tambaye shi ina ne rai yake inda ya ce muku ga inda rai yake to ba annabi bane aka yahuda suka ce ma mushrikan mushrikan larabawa saboda ba wanda ya san inda rai yake sai Allah shine sai Allah ya ce wa yasalunaka anir ruh suna tambayar ka game da me game da rai wani ruhu min amri rabbi ka ce musu ra- sha'anin rai wannan al'amarin ubangiji ne to kaga da yace an mazhabi wa aqidati ma'ana ma'anan mazhabi anan shine tariqati hanya tariqati shine mazhabi eh wa aqidati aqidata kuma shine mu'taqadi ma'ana abinda nayi imani da shi alladhi a'taqiduhu abinda ma'ana nake kudurta shi nayi imani da shi wa adinu bihi lillahi ta'ala kuma nake yin addini da wannan abin da Allah kira abin da nayi imani da shi kuma nake yin addini wa Allah da shi shine ma'ana aqida in an ce aqida shine abin da kai imani da shi ka kudurta shi a zuciyarka sannan kuma kake wa Allah addini da shi shine aqida ina fata an fahimta amma wasu saboda jahilci fahimta aqida wani in an ce mai aqida sai ya dauki abin wani abu saboda jahilci duk da mazhabin shekul islam ibn taimiyya shine ma'ana yani hambaliya sannan ya zama to mutum mai ishihadi wanda baya akan baya bin wani abin nan eh, eh, me ake cewa eh, eh, mazhabi ya zama to yana da daman ma'ana yin ishihadi mutlaqan babu kaidi don haka anan abinda ake nihi da aqida shine in an ce al'aƙidatu lugata a yaren larabci tana zauwa ne ala wazni maza fa'ila aƙida ala wazni maza ala wazni fa'ila tana zauwa akan wazani na fa'ila bi ma'ana maf'ula ai muktaqad abinda mutum yake kudurta shi ya yadda da shi a zuciyarsa shi yasa asalinsa suke cewa aqada shi kuma aqada suke cewa ya dullu ala shaddin wa shiddatu wusuqin in an ce aqada shine abin da yake nuni akan wani daure wanda za a daure abu da kyau kina abin da zaka daure shi a zuciyarka da kyau kai imani da shi ka yadda da shi ka bauta ma Allah akan sa to shine ake ce ma aqida shi yasa malamai ma'ana na harshen larabci suke kawo misali kamar idan mutum ya ce itaqattu kaza aqattu alaihi alal qalbi wad damir ma'ana na daura abu kaza idan na daura wannan abin a zuciyata a can ma'ana karkashin zuciyata a boye shi yasa a takaice abinda ake ce ma al-aqida shine ma yadinul insanu bihi abinda mutum ke yin addini da shi don haka ana iya cewa lahu aqidatun hasana salimatun min ash-shak ana cewa mutum yana da aqida kyakkyawa wacce ta kukutu daga shakka kenan abinda mutum ya daura shi a zuciyarsa kyakkyawan abu wanda baya shakka a ciki to shine ake ce ma aqida shi yasa ake cewa aqidatul rajul dinuhu alladhi ya'taqid in an ce aqidar mutum addinin sa ma'ana wanda ya kudurta sa ya daura shi a zuciyarsa wannan shine ma'ana tafsilin da malamai na lugha suka yi ma kalmar al-ma'ana al-aqida idan muka koma a istilahi na malaman aqida suke cewa abinda ake ce ma aqida shine mi hakamu zahanil jazm shine kyautata tunani ma'ana a kyautata tunani wanda yake mai ƙarfi ya zamanto tunanin mutum da abin da ya riƙe ya yi imani da shi kyakkyawan abu ne kenan ɗaura wannan tunanin da kyau shine ake ce ma'aƙida fa in kana muwafiqan lil waqi'i fa huwa sahih in abin da mutum ya ɗaura shi ya yi imani da shi in ya zamanto ya yi daidai da abin da yake amfuwa kenan wannan ya zamanto ingantacce wa illa fa huwa fasid in kuma ya zamanto ba haka ba kenan wannan batacce aqida ce to aqidar da ma'ana ta saba ma addini to wannan aqida batacce aqida ce ba ingantatta ba shi da haka suke cewa fa itiqadun nasara imanin da nasara suka yi cewa annal masih ibnullah cewa masihu dan Allah ne i'tiqadun fasid wannan aqida ce batacciya imanin da nasara suka yi cewa masihu dan Allah ne to wannan i'tiqadi ne bataccen i'tiqadi dan masihu ba dan Allah ne mal masihu illa eh illa rasulun qad khalaq min qablihi ar-rusul masihu Allah ya ce bai zamanto ba face manzo ne in ji Allah su kuma sun ce ɗan Allah kenan aƙida ingantacciya wane ne masihu rasulun min rasulillahi ma'ana manzo ne daga cikin manzannin Allah amma cewa ɗan Allah ne imani da haka wannan imani bataccen imani wannan aƙida batacciya aƙida ce wannan dole a san da haka da haka mu san da cewa li'annahu ghayra mutabiqin lil waqi' don wannan bai dace ma abin da yake afke ba wa itiqaduna anna Allah wahid mu kuma a matsayin mu na musulmi imanin mu da cewa Allah ɗaya ne kudurtawa da muka yi muka ce Allah ɗaya ne ahadu ma'ana makadaici itiqadun sai wannan shine aqida ne ingantacciya Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya saboda akwai dalilai waɗanda suke masu tabbatar da haka shi yasa malamai suke cewa da aka ce ma'ana haka muzdihin a nan abinda mutum ke magana da shi baya shiga a wajen da aka ce haka muzdihin shine kyautata tunani a nan kenan kharaja bihi ma yantaku bihi al-insan abinda mutum yake magana da shi ya dan ana magana abinda ke cikin zuciya kenan abinda yake cikin zuciya kenan kaga abinda zaka daga baki ka ka fade shi kaga shi baya shiga a cikin wannan la yusamma aqida wannan ba a ce mishi aqida idan abinda mutum ya kudurta a zuciyarsa yayi imani da shi shine mi shine aqida amma abinda mutum yake kudurtawa da bakin shi wannan shi ba a ce mishi aqida ina ba da an bayyana wannan shi abin da ya kamata mu sani sannan shi abinda ma'ana ka kudurta kai imani da shi dole ne ya zamanto ma'ana jazib ma'ana tabbataccen abu ne wanda babu shakka a cikin kenan an ce aljazim anan kenan kaga ma'ana ashakku kharaja bi ma'ana shakka ta fita a ciki li'anna shakka la yusamma aqida duk abin da yake shakka ne ba a ce mishi aqida sai abin da yake jazim tabbataccen abu wanda babu shakka a ciki da haka aqida shine abin da mutum ya kudurta a zuciyarsa ma'ana yayi imani da shi imani wanda yake tabbataccen imani wanda babu shakka a ciki shine aqida da yace rusqal huda ma'ana rusqa anan da yake cewa ma'ana a baitin da yake cewa ma'ana ruzqal huda inda yake cewa ruzqal huda man lil hidayati yas'alu kenan ma'ana ruzqal huda anan kenan zai amfana a rayuwarsa da mi da shari'a saboda in an ce arrizqu duk abin da mutum ke amfana da shi ana ce mishi rizqu da haka sai ma malin yace ruzqal huda ma'ana zai amfana a rayuwarsa da shari'a duk mutumin da yake neman shari'a yana tambayar shari'a to Allah zai arzuta shi da amfanuwa da wannan shari'a a nan rayuwar shi ta duniya kaku in mutum ya amfana da shari'a a rayuwarsa duniya ya mutu akan shari'a idan ya dace kuma daman dacewar ake ne da haka arrizqu huwa ma yuntafa'u bihi in an ce arrizku duk abin da ake amfani da shi sunan shi arrizku sannan mu san da cewa shi arrizku nau'a arziki nau'i biyu arziki nau'i biyu arrizku nau'a akwai rizqun a gamamman arziki in an ce rizqun a ai amun bi kulli al-makhluqat akwai arzikin da ya game dukkan halittu barrihim wa fajirihim wa aqilihim wa ghairi aqilih mutunan kirkin su da mara kirkin su da mai hankalin su da mara hankalin su duka ma'ana wannan arzikin ya shahe su ko wannan arzikin ya ya shahe su anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul hud akan aya ta shidda kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu ma da mustaqarruha mustaqarraha wa mustawda'aha كل في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض باب وين دابة أنت الدابة كل ما يدب على الأرض فهو دابة duk abin da ke taka ƙasa sunan shi dabba mutum ne dabba ne aljani ne duk wani abin da ka san yana taka ƙasa ana ce mashi dabba amma a istilahin bahaushe in aka ce ma mutum dabba ma'ana an kaskanta shi koko a istilahin malam bahaushe da an ce maka dabba to sai an gama da kai to abinda ake ce dabba shine kullu ma yadubu al-ard da haka shi wannan arzikin na am ya kumshi mutunan kirki da wanda yake mutunan banza da mai hankali da mara hankali duka wannan arzikin ya shaye su in ka duba ruwan sama idan ya sauka yana keɓe wasu wanda wasu ne eh da mutunan kirki da mashayin giya da mazinaci da mai kwana sallah da mai azumi da mai sallolin farilla da mai karatu alqur'ani kowa zai ci amfanin wannan ko yanzu ba ana bala'in zahi ana zahi zahi ba ana Allah ya karuwa da ruwan ya sauka wannan bazarai kowa zai sha da mutunan kirki wani ma a lokacin yana gidan giya yana yana yana kunkudan giyarsa amma kuma bazara na buwan shi kaga ni ko bazara na buwan shi da wannan shi ake ce ma rizqul am rizqul am kuma kaga ai abinci in ka koma in ka koma bangaren abinci wanda ake ci abinci da abin sha da sauransu duka wannan arziki ne ko amma ai kowa na amfani da shi ko yanzu a matsayin ka na musulmi sai ka sai ka sai buhun shinkafa shi ma kahiri ya sai sai buhun shinkafa kuma duk shinkafa ce a je a ci wannan arzikin amu ne wanda ya gama kowa da kowa sannan akwai rizqun khas akwai arziki wanda yake keɓantacce khasun bil mu'minin wanda ya shahi musulmi mu'mine ne kadai ya keɓanci mu'minai kal hidayatu ila al-islam wal ilmi kamar shari'a zuwa ga musulunci da kuma ilimi kaga wannan wannan rizqun khasun wannan keɓantaccen arziki ne ga masu imani saboda shi kafiri ba shi ne bai samu wannan arzikin ba na shari'a saboda haka kenan in ka duba shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ku waɗanda suka yi imani qulu Allah ta'ala yace ku ci min rizqillahi eh min tayyibati ma razaqnakum ku ci dada dan abinda muka arzuta ma'ana ku ci daga dada dan abinda muka arzuta idan arziki da ake ake nihi nan shine ma'ana kyakkyawan abin da ubangiji Allah ta'ala ya arzuta ku da shi nan ma'ana na na shari'a washkuru lillah ma'ana ku gode wa ubangiji Allah subhanahu ta'ala in kuntum iyyahu ta'buduna idan kun zamanto Allah kuke bauta da haka sai malai yace eh fadar da yace alhuda anan ma'ana hada rizqul khas ma'ana wannan arziki ne ke bantacce sannan mu sani wal hidayatu naw'an shari'a ma nau'i biyu ce shari'a ma mene ce nau'i biyu ce shari'a nau'i biyu ce akwai hidayatun khassa ke bantacciyar shari'a me ake ne da hidayatun khassa ke bantacciyar shari'a shine hidayatu tawfiqin wa ilhami shari'a na dacewa da gaskiya sannan kuma Allah ya tusa mu mutum son gaskiya wannan keɓantacciyar shari'a ce ba kowa ke samun ta sai wanda Allah ya ma ya ɗan doguwa in ji malam bahaushe ma'ana sai wanda Allah ya dakar da shi ko hiya khassatun billah wannan shari'a ta keɓanci Allah kaɗai Allah kaɗai yake da ikon ya datar da mutum akan gaskiya ya tusa ma mutum ma'ana san gaskiya da dacewa da gaskiya Allah kaɗai ya mallaki wani ba wanda ya isa ya shiryar da wani sai Allah ina ba da an fahimta saboda Allah ta'ala yana ce ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama ko Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani game da waɗanda suke shiryayyu wasani na biyu hidayatun amma akwai shari'a wadda take gamamma hiya hidayatu irshadin wa bayan shine shiriya ma'ana na nuna ma mutane hanya da yi musu bayani to ita wannan shiriyar ammatul liddu'at wal ulama ta shahi dukkan malamai masu wa'azi da da kuma malamai masu karantarwa suke nuna ma mutane ga hanyar kwarai su yi ma mutane bayani su sun mallaki wannan su yi ma mutane bayani su nuna ma mutane hanya amma dacewa akan wannan hanya wannan Allah kaɗai ne mallaki wannan shine yake da wannan iko da haka Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryewa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici sannan da yace mallal hidayati yasalu ma'ana wanda ke tambayan shari'a anan man yasalu su'ala mustarshid wanda ma'ana yake tambaya tambaya ta mai neman shari'a wa muhtadin da mai neman ya shiryo wanda yake so ya shiryo lidilalati alal haqqi ma'ana game da nuni akan gaskiya ma'ana yana neman shari'a abinda an gaskiya laman yas'alu su'alu tanaqu ba wanda yake ma'ana tambaya ba ta kurewa ba ta Allah to a takaice saboda kurewar lokaci wannan baitutuka guda biyu ne muka samu a yau muka karantar su ne ya sa'ili an mashabi wa aqidati rustal huda man lil hidayati yas'alu wannan baitutukan guda biyu gaba ɗaya bai wannan baitin na farko ma'anarsa shi ne ya man tas'alani an aqidati alladhi adinu bihi ya kai wanda yake tambaya ta aqidata wadda na kudurta nayi imani da ita sannan kuma nake addini wa Allah da ita sakan tafi bil huda in dai wannan ita ce manufarka to zaka shiryu ma'ana za ka amfana da shari'a wal ilmin nafi da ilimi mai amfani ma dumta tas'alu su'ala mustafshid matukar kana tambaya tambaya na mai neman shari'a wa mustadillin alal haqi mai neman dalilin gaskiya walaysa kullu su'alin ba kowace tambaya bace ba yakunu sababan lil hidayah za ta zamanto dalilin shari'a وإنما السؤال الذي يكون مقصد الإنسان به معرفة الحق والتمسك به kenan tambayar da take zamantawa dalilin shiriyar mutum ita ce tambaya wanda ya zamanto manuhar mai wannan tambaya shine ya san gaskiya dan ya riko da gaskiya saboda haka muna fatan ubangiji Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda za su zamanto wannan shine aqidar su kuma ya zamanto masu neman shari'a ma'ana dan su gane gaskiya su bita ba don ƙurewa ba saboda ƙurewar lokaci ina ga anan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya mana ya ba mu ladan da a ciki sakuran da muka yi kuma Allah ya yahe mana kuma wannan alƙasidatul lamiyya ake ce mata fi sunna eh alƙasidatul lamiyya fi sunna wannan aqida yana da kyau baitutuka ne da suna tsaya goma sha shida musamman ma matasa ko masu ƙwaƙwalwa ya kamata a ce dukkan matashi ya haddace wannan wannan kasida ga ta bata da wahala sannan yan baitutukan kaɗan ne in ka haddace su ka san ma'anarsu to ka tattara aqida ta musulunci gaba ɗaya tare da muna fata Allah ya bamu ikon dagewa da kuma halartar irin wannan domin wannan wurin saboda mu fahimci ma'anonin da suka yi cikin wannan aqida sai Allah ya kai mu rana ya tsawo insha Allah za mu ci gaba da wannan karatun kuma kamar yadda muka sani ranar Laraba kuma muna karatun littafin fiƙihu mai suna taisirul fiƙihu fil ibadat saboda haka Allah ya bada ikon halartar wannan halaka da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh